أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين أقال يا من الله mahalicin mu tabaraka wa ta'ala abin bautawar mu muta likai da gaskiya masanin kowa da komai Allah wanda ya halice mu don mu kaɗaita shi da ibada akan ilimi ya saukar mana da bayanai da hujjoji wanda a musulunci ba magana kirdado da ka hujja kuma mai yankan hanzari da farko alkur'ani mai girma littafin Allah zancen Allah wanda barna ba ta zuwa ga alƙur'ani gabansa da bayansa da ya saukar wa fiyayyen halitta gaba ɗaya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma hasadar mai hasada ba za ta taɓa musulunci ba auka da jahilci mai jahilci matsalar su sai dai ta kare akan wanda ya rungume su haukar da jahilicin Allah ka mana tsari da jama'ar musulmi mu musulmi mu Allah yawa arziki muka san dalilin zuwan mu duniya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين
جماعة الحمد لله رب العالمين بركة بركة mu musulmi muna tafiya akan haske ala siratin lahil mustaqim domin ubangijinmu da ya kawo mu duniya wanda shi ya yi duniyar gidan aiki na gari wannan Allah yake so shi zai ba da kyakkyawan sakamako ga mai aiki na gari a duniya da lahira guri ne kuma da Allah ya bar wa bayi ga gaskiya ga gurin nasara ya bayyana cikin alkur'ani mai girma mai rabo yabi ya bayyana hatsari da bala'i ga kafirci da munafinci da zaman jahilci ya saukar da alkur'ani da ikra bismi rabbikal ladhi khalaq kai karatu da sunan ubangijinka wato Allah wanda ya halitta don kar wani ya zo ya ce zai bauta wa Allah da ka da jahilci ba ilimi kuma ya nuna mana ya fa ba mu ma'aikacin tattaro ilimin kuma ba saya muka yi ba ya tunatar da kowane mai ilimi kama tun daga kan annabawa manzanni da siddiƙai masu gaskata saƙon da Allah ya saukar don rayar da bayi mu yi tafiya ala siratin lahil mustaqim sai nuna mana zaman duniya fa zama ne da dole wanda yake son nasarar duniya da lahira to mu rika gode Allah gode mar a zuciyoyinmu mu buɗi baki mu mar godiya alhamdulillah allazi bi ni'mati tatimmu salihatu mu rauda gaban da ya bamu mu yi aikin da ya nuna mun gode wa Allah da ya bamu gaban mu kalli alqur'ani mai karatun sa da idan dinan mu muna masu imani da Allah dan mu nuna mun gode Allah mu yi amfani da tunanin da Allah ya bamu mu duba ni'imomin Ubangijinmu sun fi gaban ƙidayawa don mu gode wa Allah. Sa'ilin nan bai kama duniya mai zama ɗaiɗaiwa ba, mu haɗa kai da junan mu musulmi da Allah ya yi wa baiwa da imani da musulunci, saboda mai tafiya cikin haɗin kai. ya haramta mana rabuwar hankali da cece kuce da zage-zage ya sa mu rika kallon junanmu game da wannan baiwa da Allah ya mana ta imani ta musulunci kowane musulmi mu mazatan alheri mu kalle shi ta kyakkyawar fuska ta kyakkyawar taga sai ka ga mun zauna lafiya to kaga tunda mun san dalilin zuwan mu duniya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halitta jinsin aljani da mutum dan komai ba sai dan su kadaita ni da ibada in ji Allah da ya yi mu to da Allah wa zai ce shi ya rasa dalilin da ya zo duniya sai bakin jahili wanda bai yi karatun alkur'anin da Allah ya ɗora bayi a kai mai tafiyar shirya ba wancan bala'i shi ya yi wa kafirai faɗaya sai ka je ka tarar da kafiri ɗan communist wai shi free thinker ne in ya tashi wai sai abin da ya tuna idan zuciyarsa ta ba shi shara inan sai ce to ya samu gurin biya ka ce me ba shi ce zuciyarsa abin da ya ga dama yake so can zai bi idan zuciyarsa kuma ta ce masa karkayi sai ya ce to wai shi ba zai yi ba na ce wa hana ka ya ce san ransa a'a wannan abin da kuke gani shi yawa turawa faɗaya jahilci yahudi ya ɓadda su ya cuce su ya musu ɗaurin jarin kuma ba dama su ɗaga ƙafa duk ta inda ya san za su bi su bulla sai biya tattoshe saddun an sabilillahi Allah ya kiyaye mu sai Allah ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga kowane musulmi gaba ɗaya mu ne sanci bin san rai mu bi shari'ar ubangijinmu nan ne ba kuri أفرأيت من اتخذ إلهه هواه من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ومن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون
Allah mu kam za mu azu da shiryarka Allah ya nuna a duba zaman duniya mana ‘yan baragada masu bansar rai ai gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah afara aita mani ta haza ilahahu hawahu sun ka bani labari kana ganin wanda ya ɗauki ilahahu abin bauta wasa hawa kusan ransa ya ce in ya ga dama ya yi a turansa ya bashi in ya ga dama ya ki ilahahu hawahu shi wanda yake bautawa san rai mushriki ne na bin san rai kan ya ɗauke san ransa shi ne abun bautarsa sai Allah ya ce wa adallahu wa adallahu Allahu ala ilmin sai Allah ya bashi ya bata kuma shi wannan karatun san ran baya ma amfani ala ilmin akan wani irin ilimi wanda ya bi shi ba na shari'a ba tunda ilimin ma da ya tashi yake na shari'a ala ilmin wani ilimi na sa ran shikenan sai Allah ya masa azaba da farko tukuna wa khatama sai Allah ya yimki ya rufe ala sam'ihi akan jinsa shi da banda shi a jin wa'azi banda shi a sauraron alqur'ani banda shi a jin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa khatama ala sam'ihi Allah ya yi yamki a kan jinsa ba za a gaya mar gaskiya ya saurara ya ji ba don an rufe jin. Wa kalbi sai Allah kuma inda in an ya ji ko ya gani ko an taɓa shi ko ya ɗanɗana ko ya san sana zai haɗa ya tunani. Ta sai kuma Ubangiji wato ya rufe zuciya. ba jin gaskiya ba tunanin gaskiya ina ka ga mutum Allah ya mana tsari ya ce to amma ayin ya fito zai rinka ganin gari yana da ido kuru-kuru haka har ma ya ma ciwo ko da cizara zai je wasu ilimin maganin ido a bashi to basirar ta kansa ta zuci fa waja'ala ala basarihi ghishawa sai Allah ya sanya wani iri rufi akan basira duk abin da za a yi tunani basira ta gawo lo sai Allah ya rufe ya ce banda wannan don bin son ransa yake to jama'a shi baya ji baya gani na basira idansa garara ne to ya ɓace ko bai ɓace ba ya ɓace amma karkace baya iya karatu ba iya ga dama sai ilimin sararin samaniya ya zama ɗan sama jannati ya zama sai in ya so sai ilimin shiga teku ya zama kurmanu masu gida teku duk zai iya wannan karatu amma tun da ba na shari'a a ciki adallahu Allahu ala ilmin Allah ya ba shi cikin bata akan wani irin ilimi da ba na shari'a ba prop a daga ce ma prop prop prop ba sallah ba tsarki ba alwala prop ga jarabar zina ga luwaɗi prop don aballahu Allahu ala ilmin Allah ba shi akan wani irin ilimi da ba na shari'a ba sadaka ga karatu kar ba na shari'a yana tafiya cikin bata ana ce prop ko doctor ko baharul ilmi ko hafiz ko kuna ji a cikin hafiz ba hafiz din banza wasu ne masu hawa tsamiya suna tubiya tsirara suna zuro rubutu na alkur'ani suna tsafi da shi ba to ina hafiz ba sunan yan kirislan ba a cikin dan kirislan ba mai karanta alkurani ba mai zuwa ingila ko amerika ya ce ya je tafsiri banza ne tun da ya yarda a ce mar kafiri kafiri ba wai har an ba shi kudi ya dinga yawo a garinsu ya ɓadda wanda bai ji ba bai gani ba ya ce da shi ɗaya hudu ɗaya ne Allah mana tsari da kai. Odu billahi sami'il alimi min shaitanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafati. Kun ga yankin su na da kuke ganin su in kana neman bala'i a bayan ƙasa mai tafiya yana ci balbal to su ne. Musulmi ya yarda ce ma shine Yahudu wai ji daɗi. a ce ma daidai yake da sarkin kurmi a dodo ya ji daɗi ya ce daidai yake da wanda ya ce wa Allah uku cikin ɗaya ya ji daɗi kuma an kai sake ce bari ya karanta maka alkur'ani a ɗan kirislam ne ko babu su to ina musuluncinsu Allah rama ka karanta waɗansu ayoyi da kai magabaciya da ita maimaita.
Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin.
Allah ce inna awwala baitin tabbas farkon ɗaki wudi'a da aka ajiye wato linnasu dan amfanin mutane duka sai wanda ya wala kansa yake yace lallazi bi bakkata wallahi shine wanda yake bakka maka ka'aba shi aka fara dora bayan kasa in ji Allah da ya yi halitta kowa da kowa Allah ce wannan ɗaki na ka'aba mubarakan mai albarka ne wa ke magana Allah masallin kowa masanin komai ya ce wahudan kuma wannan gurin ka'aban nan shirya ce ba wanda Allah ya ware sai marar rabo da ya gudu ya bari wahudan wata shirya ce ta musamman ba wariya babu ƙabilanci ba bambancin gurin zama ba bambancin launin fata ba bambancin sai namiji ko sai ɗiya ta mata lil alamin ga talikai duka Allah ya ajiye wannan shiryar to kafiri shi yana haji ya dai ziyarar duwatsun isra'ila kuma babu a littafinsa ba wanda ya sa shi to ina ya samo hawan nafsi in ya ga dama ya yi in ya ga dama ya ki a fara'aita manitta haza ilahahu hawahu a kan san rai suke ba a kan littafi ba a kan san rai suke ba a kan Allah ya ce a yi ba to tun da san su ne to shekara nawa da farawa mu dai a Najeriya ba su shekara saba'in da farawa ba to sunan duniya shekara ta saba'in to ya aka yi suka fara wasu ba za su musulunta ba bari su yi gasa da musulunci so ma za a je za a je za a je ziyara wa ya sa ka mu ta mu fa hudan lil alamin Allah ne ya sa mu kuma yace shirya ce ga talikai duka aka hado talikan duk da kai ka ki zuwa ka ce ku mai da naku ziyara wa ya sa ka mu Allah ne ya sa wa hudan lil alamin ina dan kin islam kun ki shirya kun koma kuna bin yahudawa wai za a ba ku kudi wasu su ma duk sun tsufa wai an bar musu yan matan kafirai su kwana da su a banza to ku kwana da su shekara nawa kai lalace ba ta da kyau lalacewa ba ta da kyau Allah ka kebo bayi abun bakin ciki dan kirisla wai sai ja maka baki ce wai ka yarda kai yahudu zai je taya su furkir su mati za su yi rawa gaba daya zai ɗauko budurwa yansa ya sa mata hijabin yaudara su buga badujala su wataya ba da ya islam kuka samu bata kuka yi ku dawo on ba a ragi rana ba za a ragi dare kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bi sharri wal khairi fitna wa ilaina turja'un ji Allah dukkan numfashi zai dandani mutuwa to kaga duk da yan kirislam to kaga a gaba sai aya ta ce me فيه آيات بينات مقام إبراهيم Dehe cikin wannan ɗaki na Allah na Ka'aba ayatun akwai ayoyi, alamomi masu nuna wannan daga Allah ne. Bayyanatun a bayyane, kana da wani gurin da ake zuwa a yi ɗawafi dare da rana safiya da maraice kamar ka'aba a duniya kakaf har lokacin corona da suka yi yakin cewa a daina dare da rana safiya da maraice ba a daina ba sai dai wannan sharrin da yake ya shafi ɓata gari da suke da damar cewa a yi ko a bari suka hana mutane amma kullum kaga akalla mutum goma sha bakwai ishirin talatin amma yanzu idan ana kewayawar mutum miliyan nawa ne suke kewayawa ina wa'yancan ɗin sun mutu ne ko suna nan sun iya dakatarwa da masu tarihinsu ba ya ɓaci yanzu wanda ya ce a daina aikin haji ko a daina aikin umara to ya halaka wallahi sai dai amfanin tsawon rai idan mutum ya dawo ya tuba sai Allah ya yafe baya Allah ka keɓo bayi wayannan alamomi bayyanannu a maka shi ne ba tsuntsun da yake giftawa ta kan ka'aba alama ce wurmin maka komai ruwan damuna ruwa in ya zuba sai dai ya fita ya waje ba wani ya gangaro ya shigo hurumu duk kewaya alama ce wanda Allah shi ya yi tsarin sa'ilin nan duk duniya sai kowa ya taho zuwa aikin hajji wanda Allah ya bai wa iko wani a ƙasarsu mai miliyoyin mutane shi ɗaya Allah yake ba a shekara sai ka tara a ƙasa kaza mutum ɗaya ne aya a fili aya ce a fili aikin haji duk duniyan nan ba da ya saura miliyoyin mutane ƙabilu daban-daban launin fata daban-daban tattalin arziki daban-daban lafiyar jiki daban-daban amma da sai Allah ya haɗo bayansa an taho wannan guri na maka kuma don Allah. To, wayansu su ɗauke mantin da an ci gaba su mayar da ka'aba garinsu. Shi amma da suka yi ko labarin ta ma babu. don me ƙarya suke yi ko suna son ka'aba ta Allah ta zauna a maka sai sun zo za su yi manafinci sai je da ɗan wata abu kamar da ruma wai su bai siyasar ƙasar tana da tsarki ba sai su sa goshinsu a kai to me ya kawo ka don munafunci to ina suka kai alama ce aikin hajji Allah ne ya sa kuma ka'aban nan Allah ne ya sanya ta ya kuma umarci annabi Ibrahim da ɗansa annabi Ismaila sun gina ta kuma da za su yi sai da suka bude da addu'a addu'a babban gimshiki ne ɗan kirislam baya son mu yi addu'a akwai yan tsalle-tsallen da suke ce wai ana bauta shek ismail idan ana mar addu'a to suna son addu'a kenan ba sa so to shi annabi ibrahim salam da annabi ismail da suka zo ginin ka'aba za su ɗora harsashi sun yi addu'a وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم kuma an dai mutum ya san ma'ana addu'a annabi Ibrahim da annabi Ismail sun yi addu'a ana wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'id min al-bayti nawa marsallas ma ka ambaci lokacin da annabi ibrahim yake wato kafa gimshikin harsashi min albaiti na daga sanannen ɗakin nan na ka'aba da allah ya sanya shi shirya ga talikai duka wa isma'il da ɗansa annabi isma'il suka haɗu za su yi aiki ina wanda yan mahaifinsa zai aiki shi ban da shi da annabi ibrahim da isma'ila annabi ibrahim ne mahaifin annabi isma'ila annabi isma'ilan kuma ya tafi aiki tare da babansa na addini da suka zo za su daga su ɗora wannan gimshiki sun yi addu'a suka ce rabbana ya ubangijinmu ya allah taqabbal minna allah ka karba mana Allah muna mun yi imani muna ikirari innaka lallai kai anta sami'ul alim kai ne mai jin mai roƙonka alim masani da halin da bayi suke ciki Allah ka karɓa mana ina masu sukan addu'a in za a yi aiki ina masu sukan addu'a idan za a ajiye aiki yahudancin ku ko zai kashe mumini musulmi za mu ɗauki tsari ne daga alkur'ani da yadda Allah ya nuna annabawa ha abul muwahidina annabi Ibrahimu alaihi salam suka bude aiki da addu'a. Ta jama'a, kun ga lokacin da suka yi wannan shi fada da nace sake ja ci gaba. Mukama Ibrahim, alamomin da za su nuna maka wannan aiki na Allah ne, inda annabi Ibrahim ya taka ya tsaya. shekaru aru-aru inda ya takan yana nan yanzu yana namun ganshi mayawa bayan mayawa don Allah ya hore mana wanda bai sami iko ba Allah ya bashi musulmi mai imani don banda kafiri a zuwa maka banda yahudu a zuwa maka daidai munafunci ya nuna shi musulmin ne yana can tagaryar kafirinsa a zuci wannan kuma shi da Allah
ومن دخله كان آمنا
ومن دخله wanda ya shiga wannan wato guri na ɗakin Allah hudan lil alamin nan to mai ba da kariya da tsaro Allah ce wanda ya shiga kana amina ya kasance cikin tsaro ya kasance cikin aminci wannan alama ce ta nuna cewa daga Allah ne duk duniya ba inda za a je a aje kayan biliyon ba a kulle kanti ba a je a dawo a same shi ba a fashi ba sai maka sai ka ingilan kan in hauka kake yi gaban ɗakin ka abu ka gani je ka rasha ka bar ɗakinka a buɗe ka gani je ka faransa ka bar ɗakinka a buɗe ka gani je ka najeriya ka bar ɗakinka a buɗe ka gani je ka ghana ka ga ɗakin ka bar ɗakinka a buɗe ka gani je ka masar ka bar ɗakinka a buɗe ka gani je ka pakistan ka bar ɗakinka a buɗe ka gani je ka yaman ka bar ɗakinka a buɗe ka gani je ka sudan ka bar ɗakinka a buɗe ka gani to jama'a in dai mutum na da hankali ai ya san na makan nan aya ce da ta nuna Allah ne mai tsaron guri ba da haka ba su ma ba su isa su ba haka ne ko ba haka ba wa man dakhalahu kana amina ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين
aikin haji ba na babanka ba ne yawa ba na kabilar ku ba ne wace kabila ta larabawa ko aikin haji na larabawa ne na hausawa ne na yan pakistan ne na sarakuna ne na talakawa ne na maza ne na mata ne to bari ka ji mai shi walillahi kuma don Allah ne na Allah ne mahalicin kowa da komai mai ba da umarni mai hanawa shi ya ɗora aikin haji alan nase akan mutane don shi ya yi mutana saboda tausayin ubangiji bai ce kowa da kowa su yayi ba ya ce manista ba a ilaihi sabila wanda ya samu wato iko na tafarki lami lafiya jikinsa lami lafiya ba 'yan ta'adda ba bandik da suka tara hanya ya je na wannan tafarki wa man kafara wanda aka ce to gaci Allah ya wajabta cikin gimshikan musulunci biyar akwai aikin haji kafara sai ya musa ya ce bai yadda ba to me kafara ya kafirce ya butulce ya ce ban da hajji irin su turon ya ce don me za a cika haka Allah fantsalar da shi gefe bai iya dawowa kan kujerarsa ba da aka ce ya dawo din sai da ya nemi musulmi ya ce ku faɗa abin da kuke so ba zan taɓa ba an yi haka haka ne ko ba haka ba zagi ko sun zage shi ya fi takin masaki ya wujiga wujiga suka ce mahaukaci ne kai ya ce ya to ya taɓo gun da ya fi ƙarfinsa Allah ya sa ya musulunta yadda je ne da kai da musulmi karka saba Allah ne ke raba imani in ya so sai ba shi ya musulunta wanda ya mutu yana yahudu to dan wuta ne ya mutu yana kirista dan wuta ne ko dan kirista na so ko baya so a gaba madaukin sarki ya ce me idan ya mutum ya kafirce ce ban da shi a maka ya taba yawa kansa guri mai albarka ya cire kansa to ba zai iya tauye ikon Allah da komai ba fa inna Allah domin tabbas Allah ghaniyun mawadaci ne lil alamin ga talikai duka duk talikai mun taru wallahi ba wanda zai kara wa Allah bunƙasa da komai mu muke nema a gurin ubangijin mu ba shi yake nema a gurin mu ba Allah ghaniyun anil alamin Allah mawadaci ne ga barin duk talikai ba mai iya ta Allah wani aiki a talikai dukan mu mabukata ne zuwa gare shi kadai da talikai da ba ma nan yaushe son da Allah bai yi mu ba amma Allah dama yana nan ba taɓa lokacin da ba Allah ba za jama'ar musulmi in ba a alƙura'anin ba ina za mu samu wannan bayanin to shi alƙura'anin zancen waye wanda ya saukar zuwa gawa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama cikamakin annabawa shugaban manzanni salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi al-kiram al-barrat ajma'in
Allah kara ma lafiya mala.
to a gaban sai Allah ya ce قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون jama'a Allah ya san kowa ya san komai ya san ƙarshen zamani akwai waɗanda sun kafurta don tsabar rashin kunya za su zo su ce maka da ahalar kitabi kafiri da musulmi a gurinsu wai daidai ne ya Allah ya raba ya ce annabi Muhammadu kul ka gawa duniya ya ahalar kitabi ya ku ahalul kitabi yahudu ya ku ahalul kitabi nasara da yaransu kiristoci ya ce lima takfuruna bi ayati lahi yahudu ahlul kitabi dan me kuke kafircewa game da ayoyin Allah to ina dan kirislam da yake ce kar a ce musu kafirai lima takfuruna bi ayati lahi ko babu wannan zancen waye To za- wani zai ce "Ah, yanzu tun tun tun daɗin nan da aka sauka da alkulani da wannan ayat eh da ita don wanda ya saukar da ita ya san za ku zo ku yi kirislam ku nemi ruɗan mutane ku ce musu da musulmi da yahudu ɗaya ne da musulmi da nasara ɗaya ne ƙarya kuke ya halal kitabi ya ku mutanen littafi yahudawa da aka saukar wa annabi musa da attaura ya kira ku sashi suka musulunta daga baya kuka ridda ya ku nasarawa da aka saukarwa da annabi isa injila ya kira ku sashi suka musulunta daga bayansa kuka ridda lima takfuru na bi ayatin lahi don me kuke kafircewa game da ayoyin Allah ina dan kirislam ina karatunka ina haddarka tun da ka zama kirislam kafiri ne kai lima takfuru na bi ayatin lahi in ji Allah ba in ji ni ba Allah kara ma lafiya.
wallahu shahidun alama ta amalun Allah yana halarta yana ganin abin da kuke yi ko a gida ko a daji sanda ka je ingila aka baka kuɗi Allah na nan ya sani idan ka bi ka gida a Najeriya aka baka kuɗi Allah na nan ya sani idan aka bi da kai a America Allah na nan ya sani wallahu shahidun bima ta'malun alama ta'malun Allah yana nan yana halarce yana ji yana gani ya san ku bima alama ta'maluna kan abin da kuke aikata na cin kudin banza sai mutum wai musulmi ya lalace ka shiga coci kana zazzaro ido wawa Allah kara imani.
me za su baka dan an sake maka mata ka kwana da ita ba matarka ba ai dan wuta ne kai tunda su na kake ko ba matan suke bi ba ne ko ba yan wayannan takaddun banzan da suke libewa a ƙasa ba wayannan suke karɓa suke lalacewa Haka ne.
ka zo ka ce ka yi karatun farashe kaciri ne kai kawai ana kana wahala banza Kare mu. Allah saka ma wala.
suna nan suna yawo yanzu kuma wai abin da suke ce su suka leƙa suka leƙa suka ga diyar da suka yi sai sun shiga wuta sai yanzu kuma suka shigo da wata magana bayan corona ta faɗi sai suka ce wai wai ai ba wai ba wata wuta a lahira abin da suka ce kira wai ba wata wuta a lahira haka suke faɗa lokacin da malam ya zo ana ta wa'azi da shek abubakar muhammad gun malam malamin mu da sauran manyan malama suka ce gafa abin da ake faɗa sufaye suke faɗa suna zagin alkur'ani suna zagin hadisi shi'a suna kaza sai zo sai ya ake ce musu kafurai suna sallah suna kaza to yau kuma da bakinsu suke ce suke zagin allah wannan kuma kun ji ai ko wancan shi ma na littafin ne da ba ku ganin ba an gaya muku sun faɗa a- a- a- a- a jawahir ma'ani a yaƙutatul farida a fiyuzatul rabbani don a ɓadda mutane duk maganan na nan sai suna ce su ƙarya ake musu ya suna sallah za ce kafirai sai gashi ƴaƴansu da suka ba su darasi a ɓoye a ɗaki da wani ya zo zai zagi Allah sai ce su su sun gaji da ɓoye-ɓoye ya za a kai su ɗaki a ce musu su zagi Allah a ce a zagi alƙur'ani a zo waje kuma tsofaffin su dinga ce ba haka ba su za su faɗa su ce su yanzu su yan ɗariƙar haƙiƙa ne ba ta ƙaryan ba wanne ne haƙiƙa gaskiya yawwa in gaskiya za a yi ɗariƙa sai an zagi alƙur'ani in gaskiya za a yi ɗariƙa sai an ce gashin ɗan ɗariƙa ya fi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a rimahu shafi biyar yana nan a littafin rimahu wanda aka rubuce shi kewayen jawahirul ma'ani yana nan shafi biyar zai ce su samari ne su za su faɗa me za ku faɗa suka ce za su zagi Allah me za ku faɗa suka ce za su ce su Allah ne me za su faɗa za su ce suka ce su shehunsu ne Allah to ina masu musun cewa ba haka ba ne yau da gobe ƙaryata boka sun zo sun faɗa da kansu to ga 'yan kirislam nan sun ce ai ba wuta a lahira wai ba wuta a lahira saboda haka me ma'ana wannan maganar da kafiri da musulmi a gurinsu duk ɗaya ne duk abin da mutum ya ga dama ya je yi ba lahira a gunsu to wannan ɗin ma ba dama ku ruɗe mu musulmi Allah ya riga ya tona muku asiri ya gaya mana wato kun ɗauki zamani shine rayuwa ba mutuwa ba tashin alƙiyama Allah ramma وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون
وقالوا kafiran da ba su yadda za a yi tashi alkiyama ba irin su yan kirislam da suka ce a lahira ma ai ba wuta a gurin su a lahira ma ai ba aljanna ina ne aljanna ku su duniya da haka suke iya sace trillion don sun ɗauka ba za a yi hisabi ba وقالوا marasa imani da lahira kafirai yan communist kafirai yan ɗariƙa kafirai yan shi'a kafirai yan waye ma ko wanda ya ce ba za a tashi alƙiyama ba musulmi ne aha waƙalu kuma suka ce ma hiya ai rayuwa ma ba wata aba ba ce illa ya turar duniya rayuwar mu ta duniya ce kawai kowa ya abin da ya gata ma kama wacce yake so su kwana ya ci kudin mutane ce ba zai biya ba ba tashin kiyama za a sashi a aljihu kaza kaza wanda ya ce ba za a tashin kiyama ba musulmi ne wanda ya ce in ya ci kayan mutane ba zai biya ba musulmi ne ko a lahira efcc ba sa kama wanda ya ci kudin da ba nasa ba ba je lahira ba a duniyan makin suna nan a daure a efcc ana dukan teɓa an yaudare su an ce su yi komai ba komai to in ku yi komai ba komai me yasa da ka saci kudin najeriya aka sa efcc suka kama ka suke ɗirkakka kana gurnani kamar kure lai kare mu yaudara ba kyau suka ce wai ba wata rayuwar lahira na mutu wani haya a duniya ce kawai wai za su rayu za su mutu a yana suka ce a duniya ta kun faɗi magana biyu rayuwa ɗaya mutuwa biyu sai suka bar maganar rayuwa don dai za a ce ya samu rai dole a ce Allah ya yi shi to suka ga wai su kamar mai ara har ita ce mutuwa sai suka ce wa ma yuhlikuna illa dahar ba abin da yake halakar da mu mutu ji su suka ce sai daɗewa zamani ne kawai dan mutum ya daɗe ne ya tsufa ya mutu to matar wani ta yi barin ɗa yau kuma uban yaran ya girma wannan yaran da aka yi bari shi ma ya daɗa ne ya tumarsa ma ta girma wanda ta yi barin nasa ita ma ta daɗa ne to ina magana kuta wa ma yi huliku na illar dahar wai ba abin da zai sa su halaka su bar duniya sai daɗewa zamani ne kawai ya cinye musu jiki su da Allah ya ce wannan yaudara kan ku yadda wa ma lahum bi zalika min ilmin game da cewa ba abin da yasa suka mutu sai zamani ba su da wani ilimi ko mai karancinsa da ya koyar da su wannan magana kace magana san rai eh ba gaskiya to amma sun faɗa to ya aka yi suka faɗa suka ce Allah ce in hum ba su kasance ba su illa ya zunnun sai dai kawai zato suke yi ga su wato barista mala ali alhassan sangi takwabi mai kaifi biyu ga karatun alkur'ani ga na hadisi ga sanin shiga ta fita ta dokokin bature haka ne ko ba haka ba shin duk lauyoyin najeriya nan duk lauyoyin ingila duk na amerika duk na saudi arabia na ko'ina idan aka je aka cirke mutum ya ce wane ya mare shi sai an ce ina shaida domin walyaminu alama an kara wanda ya faɗa ya ƙara ba sai ya kawo shaida ba sai ce wallahi ya mare shi aka ce ina shaida ya ce a shi haka yake zato to sai a yanke hukunci akan wanda aka zanci ya yi mari sai Allah ya ce duk magana da suke ce wai ba za ta shan kiya ba in hum illa yazunnun su ba komai suka kama ba zato suke yi ba za a yi tashi alƙiyama ah shi yasa kuka sace tiriliyan kaza kun ji oyela ne ko ayi da da da da yamurin Buhari da yamurin Tinubu da Bahaushen Buhari da Bahaushen Tinubu da wani barawo in ka ɗaure magindi don kai ne shugaban ƙasa ko ka ɗaure magindi don kai ne babansa ko ka ɗaure magindi don kai ce uwarsa to wallahi kowa ya tuba ka a goyi bayan mai laifi in an yi alkawari da kai ka cika dokar Allah ce ‘yan siyasa ku daina ƙarya’ mutum da furfura da komai a gurinsa ya zo ya zo ya tsare mutane yana musu karya daidai ne matasan yan siyasa ku daina karya bar ganin gashin kirjinka za ka tsufa baka ne ko ba haka ba ya za a zo a tara mutane mutanen da yan siyasa suka kashe samari suka zo suka ce suka ziga su suka ba su dan wa'ansu kuɗi na kaɗan suna yawo a gari suna ce sai ka yi kucin Allah ya baka ba kuwa wanda zai ce sai kayi ta yi ba Allah ba matasa ana halaka ku akan ƙarya wani kuma ma ba wani malami ne shi kuma akan ƙarya za a halaka shi da menene wato in yana da gwani to gwaninsa duk laifin da ya sai jiru ba zai ce komai ba ah ina da abin tabawa ko to abin nan na tabawa wuta ce da Allah ƴan uwana masu wa'azi mu duba ayar da Allah ya ce da manzansa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a fagen wa'azi ba magana shashafawa fasda فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين shugaban halitta Allah gaba daya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda babu dan gata a gurin Allah kamar sa da ya aiko shi wa'azi ga duniya sai ya ce da manzo alaihi salatu wassalam ya ce fasta saboda haka ka tsage gaskiya ba kai ne ka sa ra'ayi ba bi ma tumar game da abin da ake umarta ka da shi abin da Allah ya umarce ka na gaskiya ka tsage ka faɗa kar ka yi shaface shafawa a kasa gane wa'azi wani mutum ya zo yana wa'azi a rasa me ya faɗa ya yi shugu can ya yi shugu can eh kaza kaza kinsa can kinsa can ina gaskiyar magana yana wai ka a hana shi kuɗi wallahi dai abin da ka bi ba za a iya baka abin da Allah bai baka ba wallahi in ya baka ba mai hana ka so da ka Allah ya nan ba za ka tsage gaskiya bi mata umar game da abin da ake maka umarnin ka faɗa amma fa za a zage ka yawa to in za a zage mai wazi sai daina wazin in dai mutum dan Allah zai wa'azi to dama ya san za a zage shi dan zai ce kar a yi ƙarya so makaryacin da baya niyyar tuba fa zai zage shi zai ce kar a ci kudin gwamnati mai neman ci kudin gwamnati ba dalili zai zagi mai wa'azi mai wa'azi zai ce kada kai kabilanci mai sanya kabilanci zai zagi mai wa'azi yawwa wanda yake sanya rudi shugaba a bashi madafar mulki ya yi kudi in aka ce karka yarda da mayaudara zai zagi mai wa'azi ko ba haka ba to maganar wai ka a zagi mai wa'azi kai wanda kake tsoron zagi to ka bar mana filin mu yawa wallahi mu yi abun mu dan Allah kawai billahi lazi ba abin da za su iya mana da suna da abin da za su yi mana da sun kashe mu a rukuba da suna da abin da za su yi mana da su jehobam da suka yi da sun kashe mu to wa yake wa'azi wa suke jin haushi sai Isma'ila ibn bin Zakariya da sharrin ɗan ɗariƙa da wani kafiri da wani munafiki zai bashi tsoro ya daina wa'azi da bai yi ba. Sheikh Alhaji Abubakar Muhammad Gumi da zai yi wa'azi sai ‘yan ɗariƙa sun zo da bai yi ba. Da zai mutu kwanansa bai ƙare ba da sun kashe shi a Lugard Hall. to an kashe shi algad hozin ne bai yi wa'azin ba ne kuma da bai yi alkalin ba da wanda ba sa son shari'ar musulunci ta nasara da sun ce a cire sunansa a alkali ya yi ko bai yi ba wa ya bashi to shi ne na har abada a daina tsoron masu laifi ba za su iya mana komai ba kuma ba ƙarfinmu ba ne ba dabaranmu ba ne kariya ce daga Allah wa a'rid anil mushrikin ka tsage gaskiya ka faɗa ya rasulullahi ka yi buris daga mushrikai a sada wani da Allah duk zage zagen su duk kullu kullun su ibris da su ba wai abin da suke kullawa ba yi da hadari ba ne nan da Allah ne ya kare shi ba ba mai taba shi Allah ce inna kafaina kal mustazi'in lalle mu ji Allah mun ishe ka game da masu izgili inda duk suka taho za mu kaɗe maka su za jama'ar musulmi ku duba albarka irin ta alƙur'ani wallahi tallahi na san san da muke shiga kano ana zagin ana jifa ana ce ɗan izala kaza kaza sharri iri iri amma masabakan bana to daga cikin mai masaukin baki akwai mai martaba sarkin kano ko bai zo ba bai san san da zai zo taron na izala ba ne ainihin na jefa wata babban kalma na ce yayan izalan mu iri-iri ne da akwai irin mu yan gaba da gaba ko babu akwai wanda in kura ta yi kura a hankali suke shigowa ko na kira babba na ce wane ma ɗan izala ne haka ne ko ba haka ba dan ina jarne ko a kano na faɗa kuma sanda na faɗa na so in gaya muku yanzu wanda yake jinin izala baya santa in za mu yi musabaka za shi to mai martaba sarkin kano ya je ko bai je ba a ɓoye ko a bayyane to reshenmu na jihar kano da ya je wajen mai martaba ya ce ranka ya daɗe mana zan za a yi gasa alƙur'ani karatun alƙur'ani mai girma a wannan babban birni na kano jalla babbar hausa ya ce ba da ku ba su miliyan guda su je a yi a fara aiki ku je ku tambayi reshenmu na kano to wanda baya son izala ne zai ɗau miliyan ya bayar ya ɗauko fadawansa ya zo su harba bindiga bakwai ko an yi ko ba a yi ba to gaskiya ita za ta yi nijayi ba ƙarya ba Allah sakawa sarkin Kano da alheri. Allah sakawa waziransa fadawansa da alheri. Allah ya sakawa vice chancellor da alheri. Allah ya sakawa senate na jami'ar Bayero da alheri. Allah ya sakawa Kanawa da alheri. Dukkanin Kano da muka shiga muka fita a ina wani ya zagi wani a cikin mu. Da da ne fa wal aqibatu lil muttaqin. jama'a Allah ya taimake mu an gara nan muslim muslim mutanen da suka zauna a kan kujera hadda alkur'ani suka ce mun ji mun gani mun yi haddar don mu musulmi ne a tambaye mu akwai yarabawa ko ba yarabawa akwai hausawa akwai fulani akwai bare-bari dangin shehu kasan shehu biyu ne akwai ko ba haka ba bare-bari wanda yake sun ciyar da dukiya ko mutum na so ko baya so ya san bare-bare sun baiwa almajirai karatun alkur'ani abinci da rana da safe da yamma sun ba da gurin zama Allah ya musu albarka Allah ya taimake su Allah ka sa dukkan mu zami wa junan mu barka barka a aljanna firdaus da rahmar ubangiji za ka jama'a ina sake wa fada shugaban kasa wa'azi kuma na maimaita yi mar addu'a Allah ya mar albarka Allah ya kare shi daga babbaƙun mabiya Allah ya nesanta shi daga kabilanci Allah ya ƙarfafe shi ya cika alƙawura Allah ya taimaki mataimakinsa kashim shatima ba mu muka haɗa ku ba Allah ne haɗa ku ba ku kuka haɗa kanku da juna ba Allah ne haɗa ku ba kashim shatima ne ya kawo kansa ba Allah ne ya kawo shi ba Ahmad Bola Tinubu ne ya kawo kansa ba Allah ne ya kawo shi ba mu ne masu kare su ba Allah ne Allah ka ba su kariya shaidan da shaidanu da suke son su raba kansu Allah ya hana ubangiji ya hada kansu akan gaskiya yawa wannan gwamnati wallahi ta yi aikin da gwamnatoci da yawa ba su yi ba daga cikin shugabannin ƙasa da na sani masu jin magana akwai ahmad bola tinubu wallahi da baya jin magana da tuni ana faɗa da najeriya da nijar ku an mana wannan dattijo shugaban ƙasa ahmad bola tinubu wallahi tallahi da kaina na je gidansa na ce ranka ya daɗe don Allah kar ku yadda ku faɗa tsakanin Najeriya da Nijar duk yadda za a daidaita kabi ya ce in Allah ya yarda I will do tanda muka san 'yan siyasar Najeriya so nawa muka ga wani shugaban ƙasa ya zo ya haɗa maluma na musulunci ya ce ku tafi a matsayi ku kaman jakadu ku ja ayoyi da hadisai ku ja hankalin shugaban ƙasa kamar yadda kuka zo ka ja hankalin shugabana to ku masu zagin muslim muslim government lokacin da mai bakwala ya zo kun je gurin ku je mana ba wasa sun je mai bodilan da ya zo yana kashe musulmi ya hilos hilos na wuciya ta nan jos ana zuwa ana kashe mana musulmi a nan jos a kaduna aka je masallacin ƙofar sarkin Kano aka jefa bama-bamai aka kashe tsarurrukan musulmi. Kun isa ku je gurinsu a lokacin ku ce, don me ba musulmi ba ne a lokacin. Amma yanzu mun je ko ba mu je Har wanda suka ce kar a zaɓi Ahmad Bola Tinubu suna nan sun je har ministoci ake ba su. Kuma ba a yi ba ku ce ba a yi ba. to kar ka manta gida shugaban ƙasa kai hankali yawa kar a kawo maka duwu irin rikakkiyar kunaman nan baka a ce an lullube ta da leda sa'a aljihu ki hankali shugaban ƙasa ba na son abin da zai taba ka kar ka sa kuna ma a aljihu na san ka la kare ka la kare mataimakinka Allah ya ba ku haɗin kai ta ji wayansu wayansu munafukai suna zuwa ai 2000 menene wayansu suke fada sarki zabi kun ga duniyan nan da ni da kai da ku da mu da su billahi lazi ba wanda ya san zai kai gobe sai dai in Allah ya rubuta da gobe da 2027 ai a ganin mu kaman gobe ta fi kusa wanda ya san lalle zai kai gobe ya daga hannu sai dai ka gana wani abin yan siyasa ku daina wauta yau da gobe na Allah ne wani yan kiristocin da suke zuwa wajensa 2027 za a yi muslim christian ƙarya kuke kun yi kaɗan ko kun isa ba amma ba ni ba ne Allah ne ba zai yarda ba ba ku da ƙuri'a ba ku da ƙuri'a magana ku yi wuru-wuru ku je faransa ko ku je ingila ko ku je wani guri wai a yi wawa ido a harbi wato sakamakon zaɓe sanda ahmad bola tinubu ba a harbi ba a yi harbi ba suna so ya zama shugaban ƙasa ne to yanzu a yi shugaban ƙasa wato shi ya fi zuwa yau kenan wallahi ka ga mutum akan mulki Allah ne qulillahumma malikal mulk qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير الله يا سنر دمان زانسا النبي محمد صلى الله عليه وسلم da ya aiko shi zuwa ga duniya gaba ɗaya lokacin daular farisawa na tashe yawa daular romawa na tashi duk ƙasashe wasu na bin farisa wasu na bin wato rome sai ga allah ya aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a maka wanda manya-manyan abin hawa raƙuma ne da sauransu sai masu tutiya da zinare da kuɗi da makamai da kuma da suka ce wayannan ne za su zamanto shugabanni a duniya su ga su da makamai ga su da dukiya ga su da kudi ga su da kaza suna wannan maganganun banza sai Allah ya bai wa annabi sallallahu alaihi wasallam bayani da tabbaci da dahir sai da kayi addu'a qul ya rasulullah kace Allahumma ya Allah malikal mulki ya mamallakin mulki tutil mulka man tasha kana bada mulki ga wanda ka so ka ba watanzi'ul mulka mimman tasha kana fuzge mulki daga wanda ka so ka fuzge wa tu'izzu man tasha kana buwayar da wanda ka so ya buwaye wa tu'illu man tasha kana kaskantar da wanda ka so ya kaskanta biyadikal khair da alheri hannunka suke ya Allah innaka ala kulli shay'in qadir lalle Allah kai akan kowane abu kai mai cikakken ikon yi ne ya ce ka faɗa wannan kawai karshe da annabi ya yi addu'ar da da farisa da rom da yaransu sai rugugugugugugugu sai da musulunci ya cinye duniya a cikin rabin karni shekara hamsin san da yawa duniya malafa ma annabi sallallahu alaihi ya zo ya gama Allah ya karɓi rayuwarsa masu cewa ai zai mutu a huta sai Allah ya ce innaka mayitun wa innahum mayitu tabbas kai mai kalba mai mutuwa ne zaka mutu wayannan kuma lalle su din ma mayitu to bayan ya kawo ya zo ya isar da sakon kwanansa ya kare Allah ya karbi rayuwarsa sai da musulunci ya cinye duniya ko yan kirislam kai karatun alqur'ani ba basira ka zo kana ana ana karatu kana tsalma mutane turanci gwaranci kawai wai da wannan ne wai za ku ruɗe mutane wai ba wuta a lahira wannan batan kai da suka yi wancan batan kai da suka yi Allah dai ka kebo bayi ya jama'a kun ga adalcin musulunci alkalan da suka yi alkalancin gasar alkur'ani kaf ba wanda ya fito daga damaturu amma dan damaturu ne ya ce na ɗaya a gani na kuma dukiya da ƙarfin mulki na kano da na damaturu wani ya fi wani ƙarfi ya ce wanda da ya fi wani ƙarfi ko ba haka ba to kanan ce ta ci na ɗaya ko da maturu to wallahi dan an yi alƙalancin dan Allah ne wa'annan mutanen ogun yarabawa da ba sa jin hausa da suka ci su ma hausawa ne larabawa ne mutanen garin alkalan ne a cikin alkalan akwai dan ogun sun ci ko ba su ci ba to kaga sun ci izo arba'in ana ji ana gani sun suka ci to a cikin alƙalan akwai ɗan taraba ne to karo yi nisa shugaban abin gaba ɗaya shi ne mala aminu yusuf ai a kano yake da zama a ira yake ɗan jos ne ya ɗauta ɗaya maya wadda ta zo ba ta ne za ta ci ba wani gudun bai ci ba to da kuɗi ake karɓa da yanzu musabakar ta zama wasan yara kuma ga mala alisan ga so gaba wallahi akwai gurin da muka je abin da muka samu muka tattara na musabaka wallahi sai da muka ci ma bashi muka ciccika muka saya wa 'ya'yan talakawa mota ga maladi ina nan to amma a yanzu ka duba yadda kuɗi yake ƙanshin turare ɗan goma ɗan talakawa ya je ya karanta alkur'ani ya ci an ɗau motar miliyan goma sha biyar an ba shi ban san shi ba ne mala aminu bai san shi ba masa idu bai san shi ba kuma mu ne Allah ya baiwa jagorancin wannan musabakar haka lokacin ma da aka taho da ita gaba da gaba Allah ya ce to ni ba zan sa ɗana ya ma gasar ba alhaji sani kar ku sa ƴaƴanku dan in ƴaƴanmu komai karatun da suka yi miyagu da su yawa to dama ya sani to ba ɗana na jini sai ƴaƴana na addini duka su suka yi karatun duka su suka ci haka ne ko ba haka ba matasa tashi a yi noma a kiwo a karatu ba za a kuna jiran wai gwamnati ta ce za a yi haraji za a yi kaza haraji haraji shine mu ingila ne mu da muke da noma muke da kiwo muke da kuza muke da zinari muke da man fetur a barno muke da man fetur a bauchi da gombe kai bari ma yi wata tambaya ina to nan man bauchi ne ya tsaya ina to nan gombe ya tsaya da barin gaya muku ƙasar yarabawa ma da mai ko sun faɗa ko ba su faɗa ba muna da labar ina na bauchi da kai na na tafi bauchi na tafi gombe na ce kar ku yadda ku faɗa ku ɗebi 'ya'yanku su kai su makaranta su san yadda aikin ma'adanai yake kar ku zo a haƙo mai iyaye ya ƙwace na je kwamba na je bauchi na gaya musu kar ku yi faɗa a je a tambaye su ya kuma matasa a tashi a noma a kiwo shugaban ƙasa a duba gaba a duba baya soke-soken da kuke da junanku gidajen gwamnati na ga wani abin mamaki yan siyasa ɗaya gidan gwamnatin da suka ci siyasa ɗaya shugaban ƙasa ra'ayinsa daban a haraji na wa'yansu kuma 'yan siyasa su daban ta in kaga hayaki to da wuta a ƙasa ko ba su san siyasar najeriya ba ne shi gaban kasa bai san siyasa Najeriya ba ah majalisar dattijai ba su sani ba ta dokokin kasa ba su sani ba gwamnoni ba su san siyasar Najeriya ba to to ga su can suna faɗa mu mun rasa wanda za mu ɗauka shugaban kasa ce ni ai na cire banda talakawa banda hatsi banda magani banda kaza banda kaza a haraji suka ce a cuta ka kulla in ji wasu so ni ban san waye mai gaskiya ba tukuna don duk sun fi ni sanin siyasar najeriya ko ni ma dan majalisar dattijansu ne ni yan majalisar dokokinsu ne yawa ni gwamna ne amma duka na tare da su ne duka a fagen wa'azi saboda haka don allah muna roƙonku 'yan siyasa da Allah ku tausaya mana amma kun tashi ku yi dan Allah da abin da za ku yi ka ku kula mana abin da zai cuce mu inda ce za a yi ni ma yi tawo maganar in ni ma na da abin da zan faɗa in faɗa gaba ɗaya to bari faɗi kaɗan jama'a da mawadaci da mara ko kwabo waye ɗaya zai je gidansa neman bashi mara kuɗi da zai je neman bashi ko to ingila na da mai tana da kuza tana da zinare tana da dafifin matasa da ba sa shan giya to ya aka yi mai tattalin arzikin ƙasa shine zai je ingila neman bashi gunda babu akwai wata caca a gurin wala wala mara kuɗi ne da ba da bashi kai wannan magana ɗan siyasa ku duba mana na san kun biyo ta salabas ɗin turawa ba kowanne ne yake da kan gado ba don salabas yana da matsala in aka ɗaure mutum ta jikin salabas lalacewa yake in dai ba mai kyau ba ne ya za a yi a ce mai abin haƙowa shine mai cin bashi a gurin wanda ba shi da shi tambaya. Na biyu, daɗi ne yake sa mutum ya je cin bashi ko wahala. To in ba Yahudu kafiri mara kirki ba, ya za a ce tsarin banki in ka ci bashi yau ka ci miliyan guda in ka je ka ce gobe ga kuɗin ka zo za ka biya ko kuma ga kuɗi ka zo biya sai a ce ai ba haka aka yi ba. wayan an ci bashin su wai sai ka sa hannu sai ka shekara ishirin ka kawo ba kudin ka bane ya ce na sani to ga kudin ka na kalba na fasa ya ce no me yasa ba za ka karbi kudin ka ba alhali bashi ya mai da kai sai ka zama bawa kuma ba bashin yake bin ka ba ƙarya ne ya mutum wahala za ta sa shi ya ci dubu ɗari bashi a ce ranar biya ya ba da dubu ɗari da ishirin ko ba tsarin su kenan ba akwai wanda abin da ya karɓa bai fi miliyan biyar ba in ya shekara biyu uku bai biya ba sai a ce ana bin sa miliyan ishirin wannan wanda irin bashi ne bashin kafirai to to me yasa kai kake noma kake kewo sai ce wai za a baka kuɗi wai bashi ga mutane na duk sun rame sun ci bashin kaza sun gama biya an ce da saura sauran me ya ci miliyan biyar ya biya miliyan biyar an ce da saura sauran nawa sauran nawa miliyan biyar ya karba gashi ya biya kace ai ana bunka sauran miliyan goma sha biyar amma wai duk duniyar musulmi an rasa wanda zai wawa yannan tsinannu magana a ci miliyan biyar a biya miliyan goma a ce har yanzu da sauran kuɗi. An mai da kowa bawa, bawa miyagu. Suka ga sun cinye wa duniya kuɗi suka sawar musu wuta. Suka ce, Musulmi ne can a bakinsu. A minti goma sha takwas. Minti goma sha a ina kuka je kuka yi bincike. Garin da aka ƙona rumbun ganin musulmi ne. jirgin saman da ya tunkuyi rumbun na musulmi ne direban musulmi ne amma duk da haka kun ce musulmi ne don mu ne ba kwa so to kai ɗan kirislam ko ka yi rawar tsafi ba sa son ka mutane marasa basira kirislam ba hankali kana musulmi ka ce yahudu ne kai to mu Allah ya tsare mu daga yahudu wai za su je wai wai ai- ai su ma wai su ma a lahira ai ai za su shiga aljanna zai ƙarya kake yi amma kai da ka kafa da kawo magana a a taura ko injila ka kawo ni kuma gashi a alqur'ani lam yakun allazina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة rasulun رسول من الله يتلو صحفا مطهرة fi فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما umiru وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة و- وذلك دين القيمة ذلك إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية Allah tsaye kafin zuwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Yahudawa da suke rike da attaura duk da sun mata jagwalgwalu sun yi alkawari sun ce ran da Allah ya kawo annabin ƙarshen zamani za su karɓi musulunci nasarawa wanda suke rike da injila duk da sun mata jagwalgwalu sun yi alkawari cewa ran da Allah ya aiko annabin ƙarshe wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za su karɓi musulunci suka tsaya kan wannan bayani idan nasara da yake rike da injila ya haɗu da yahudu sai ce yahudu mai tsohon alkawari naka tsoho ne idan nasa eh, shi kuma yahudu ya haɗu da nasara ya ce sai ce to kai ma nakan zai zama tsohon sai mun riga ka karɓan littafin ƙarshe na gaskiyan kai ma naka ya zama tsoho kun dame mu da buri ji su mushrikai kuma ka ce kai me zaka buɗi baki ka faɗa dan communist ko dan wani rawar dodo kai da baka da littafi sai su kuma mushrikai suna ce mu kuma ran da annabin ƙarshe ya zo wanda yahuda suna ce zai zo nasarawa suna ce zai zo za mu riga su mu karɓi musulunci nasu duk ya zama tsoko duk guda uku nan waye bai yi alkawarin zai musulunta ba to amma da da gaskiya ta zo da ja'ahumul bayyana ta zo annabi ya zo sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani duk guda uku sai suka gudu kai yahudu me yasa ka bai baka cika alkawari bai ce ai da yana tsammani za a aiko annabin karshen zamani daga yahudawa ne shi dan kabilanci ne tunda ba daga yahudu bane komai gaskiyar islam ba zai yi ba sai masu raban ciki kai nasarawa ya ce a shi ma da ya dauka za a aiko a cikin nasarawa ne tunda ba a aiko a cikin nasarawa ba shi ma ba zai yi ba sai kuma ta mushriki dama ba ya da kan gado ba littafi sai ma ya ƙi yadda aka dinga bugawa da su duka to wai me aka umarce su da su ne suka dawo suka fasa wa ma umiru ba abin da aka umarce su da shi a cikin alkur'ani da zai sa su gudu illa li abdul laha mukhlisina lahu dina sai cewa ku bauta wa Allah ba don kabilanci ba, ba don neman kuɗi ba, ba don bambancin gurin zama ba mukulisi na kuna masu yi don Allah kawai. Kuna fa a kuma duk wani addinin da ba Islam na Allah nan ba, ku dawo ga musulunci. Wai ƙi musula ba abin da aka ce su aka ce, ku tsaye da sallah. Wai yutu zaka aka ce, dukiyar ku ku rika ba da zaka. Allah ce, wa zalika wannan kaɗaita Allah da ibada da yin komai don Allah da yin sallah da ba da zaka to wannan fa shine addinul qayyima addini tsayayye mai kakke daga duniya har aljanna Allah ka shigar da mu aljanna ka da firdausi da rahamar ka to sai Allah ya nuna kai dan kirzam me cewa yahudu musulmi ƙarya kake yi don magana Allah ce gaskiya taka da ta saba wa Allah ƙarya. Kai dan Kirislam da kake ce Nasara ko Kirista daidai yake da musulmi ƙarya kake yi. Don maganar Allah daban taka daban ta Allah ce gaskiya taka ƙarya. Allah maɗaukacin sarki ya ce, Ina lazina kafaru, lallai wanda suka kafurta, kai mai ce su musulmi ne. min ahalil kitabi na daga ahalil kitabi inji Allah ya ce sun kafarta innal ladina kafaru min ahalil kitabi sai ka je ka nemo kuma inda zaka shiga kafaru min ahalil kitabi ya zaka ka ce da su suna da imani kafaru ne zai shiga aljanna lahir wal mushrikina da masu da Allah da da wani Allah ta hanyar bautan magiro todo aljanu ruwa waye waye kafaru ne su Allah ce fi nari jahannama suna cikin wutar jahannama to hukunci a lahira ba wuta Allah ce fi nari jahannama suna cikin wutar jahannama kuma sun shiga ba za su fita ba wayansu yan kirsulam sai suka ce eh sun sun yadda za su shiga wuta amma ba za a dade ba za su fita sai Allah ya rufe wutar wai ka ji mahaukata haka suke faɗa kirlam kirlam kafirci marasa imani makwaɗaita mazinata masu bin matan kafirai su bar addini Allah tsare mu Allah kebo bayi Allah ya dawo da ku gida idan sun shiga wutar Allah ce khalidina fiha jama'a me fasara khalidi na fiya masu dawwama ne a ciki har abada sai suka ce yan kwanaki za a yi a fita Allah ya ce wa'annan allazina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina wanda za su shiga wuta khalidi na fiha Allah ce ulaka wa'ancan sharrul bariya su ne mafiya mugunta halitta duka to ya za ka ka ce mutum ya shiga cikin mafiya mugunta halitta in ba dan ka halaka ba ku tuba da ku da waɗanda suke yin yahudancin da kiristancin da tsafe-tsafen ku dawo zuwa musulunci shine addinin Allah shine gaskiya ba zagi ba duka aiki ne wanda ya mai kyau ya yi mai kyau aiki ne wanda ya imani da la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yi daidai ba sai dan kabila kaza ko kabila kaza ba to wanda ya imani da la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yi imani to innal ladzina amanu innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah innal ladzina amanu lallai wanda ya imani da la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam imanin musulunci sai da aiki wa amilu salihata suka yi aiki nagari kamar me suka yi sallah suka yi azumi suka yi zakka suka yi aikin haji suka yi gaskiya suka yi rikon amana suka cika alkawari suka watsa da kabilanci suka tausayawa na baya suka ga girman na gaba wa amilu salihat ga imani ga aiki na gari ula'ika hum khairul bariya wa'annan su ne mafiya alherin talikai Allah maja'alna min khairil bariyati an kira wata kabila banda wata ko yahudin ne yi imani yi aiki na gari sai ya bar wancan sharrul bariya sai ya dawo khairul bariya ko nasara ne sai bar sharrul bariya sai dawo khairul bariya ko mai tsafa tsafe ne sai bar sharrul bariya sai dawo khairul bariya to me yasa za a dinga gaya maka gaskiya kana faɗa dan me da Allah a daina bin san rai ba shi da amfani kuma muna kiran gwamnati ku yi hattara da buɗewa ƙasashe su kawo masara ko gero ko dawa shugaban ƙasa general buhari ya rufe domin kayan manoma ya daraja don kada mun yi lokacin da yake za ka sai da buhun masara biyu kan ka sai taki ɗaya ko ba a yi ba wa yake son a yi haka akwai wani mai bakwala da ya shugabancin ƙasa ba irin wannan kyakkyawan bakwalar ba waccan kuna ji ko sai ya kassara manoma wai da mu 'yan arewa ne sai ce gara shinkafar thailand da shinkafar najeriya gara ta kaza da shinkafar najeriya aka kassara namu aka bude wa thailand hanya aka kassara namu aka bude wa na wa'yansu kasashe hanya wannan in aka yi haka a mulki ya yi daidai sanda buhari ya rufe masara ba ta zamanto tana da daraja ba idan a ce masara ko gero ko dawa sai an sai da buhu biyu sannan a sai buhun taki ina magana to da shugaban kasa da majalisar dattijai da majalisar dokoki mu zage-zagen ku baya birge mu wallahi tallahi baya birge mu yanzu dan Allah shugaban kasa Ahmad Bola Tinubu da mataimakinsa Kashim Shatima wahalar da suke yi da kwana ba bacci talakawa ma na yi to me yasa za a cusa mutane su yi ta zagin shugabanni in ka zagi shugabanni din aka sa kai ne shugaban kai ma haka kake so a zazzage ka zagin shugabanni ba dabara ba ce ku tambayi somaliya bana sun kai shekara wajen talatin da biyar ba gwamnati ba gwamnati in ka je kasar su kudin su ma ba su da shi wai ce so ya zama haka to dan Allah a taimakawa manoma a Najeriya noman masara noman dawa noman koko noman katako da sauransu duk wanda aka yi mun hau sama mun ci gaba kar a karya noma wo bayan haka rigingimin harajin nan ku yi hankali da shi ku yi hankali da shi ku yi hankali da shi ba kyau a matsawa marar akwai in talaka ya sha wuya ya sha wuya in ka samu wawa sai dinga dafe keya yana danna ashar amma mu ban da mu da mu mun san alqur'ani Allah ya ce fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragata fansab wa ila rabbika fargab addu'a za mu yi mu ce Allah ka yaye mana talauci kuma wallahi tallahi Najeriya ta fi kasashe da yawa lafiya da zaman lafiya da abinci wai zo ya ce wai wai sai zuma ga an abin da Alhaji Sani kuma zai zo ya ce wai sai ya ce wai ba a shan wahala nace ai aunawa ake wallahi da ɗan Najeriya da ɗan Somaliya ɗan Najeriya ya fi jin daɗi. Ko bai bi ba? To da ɗan Najeriya da ɗan Libya ɗan Najeriya mun fi jin daɗi. Da ɗan Najeriya da ɗan Sudan ɗan Najeriya mun fi jin daɗi. Da ɗan Najeriya da ɗan Iraki Najeriya mun fi jin daɗi. Da su Turawa sun ruɗe su, sun rushe universitinsu, sun rushe gonakinsu, sun rushe ƙasarsu, mu namu muna wa'azi ana ji muna nan a haɗe. Allah ka zauna da Najeriya lafiya, Allah ka dawo da Sudan ‘yancinta, Allah ka dawo da Iraki ‘yancinta, Allah ka ƙara ƙarfafa Afghanistan, Allah ka kare Nijar, Allah ka kare Burkina Faso, Allah ka kare Afirka, Allah ka kare Italiya, Allah ka kare Amerika ta kudu, Allah ka kare Amerika. ka raba mu da dukkan sharri na duniya da lahira Allah yadda Amerika suke shigowa musulunci Allah ka yawaita su rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin kabure masu zubar da yau suna ce wai idan an gama shekara hudu wai za su zo su yi wai muslim christian wallahi ƙarya kuke ƙarya kuke in dai zaɓe za a yi ƙarya kuke yi kuma Allah ne mai bada mulki kawai da ka jama'a mu har abada muslim muslim sallallahu alaihi wa sallam muhammadu wa ala alihi wa sahbihi